أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا لاربا ashirin da ɗaya ga watan uku hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi shekara ta 2021 to an nemi in gabatar da karatu nasiha akan maudu'i wanda ya shafi tarbiyya a musulunci a wannan unguwa ta ake kira a nan ya mai kuranno to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to maudu'i na tarbiyya maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske kuma maudu'i ne wanda baya karewa don maudu'i ne wanda kullun duniya tana buƙatar tsari da manhaji a cikin ilimin tarbiyya wanda da tarbiyya muna jin ana faɗi yanzu har ya kai inda a jami'o'i na musulunci ana keɓe wani sashe wanda za a karantar da mutane tarbiyya kuma za mu ga cewa hatta da turawa da suke kafirai ma ba su yi imani ba yanzu suna da fage na ilimi na tarbiyya a jami'o'insu to don haka nike son a yau mu dan tattauna akan wani sashe kaɗan don koda za a yi muhadara ko mu ce karatu ɗari kan tarbiyya ba za su isa ba ba ma ɗari ba ko dubu ba za su isa ba abu na farko cikin karatunmu ya kamata mu san me ake nufi da tarbiyya na biyu kuma tarbiyya ta kasu gida nawa na uku kuma za mu ɗauki wani sashi daga cikin wasu nau'uka na tarbiyya ko ɗaya ko biyu ko uku abinda ya sauƙaƙa sai mu fara da kalimar mu ta tarbiyya kalima ta tarbiyya ba hausa ba ce ba zabarmanci ba ne kalima ta tarbiyya kalima ce ta larabci ta samo asali daga fi'ili na rabba yurabbi tarbiyata duk fi'ilin da ya kare da alif al-maqsura inda ruba'i ne fi'ilin shi ya'ti ala wazni taf'ila rabba yurabbi tarbiyata نحى ينحي تنحية أدى يؤدي تأدية زكى يزكي تزكية كلمة تربية لا ربتيتي تاضو أتكين القرآن أتكين سورة الشعراء عند فرعون يكي تتونا ودى النبي موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فرعون يتيما النبي موسى ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين fir'auna ya ce ma annabi musa bayan annabi musa ya kashe musu mutum ya gudu ya dawo allah ya bashi annabta da aka kira shi zuwa ga tauhidi sai ce alam nurabbika fina walidan ashe ba mu ne muka rene ka ba tun kana ɗan ƙaramin yaro kinan kalma ta tarbiyya ta zo kuma in ba mu manta ba daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala akwai ar-rabbu shine ubangiji to don haka ko cikin littattafai da muke koya ma yara na tauhidi za a ce man rabbuka sai ce rabbi Allahu allazi rabbani bi ni'amihi man rabbuka wane ne ubangijinka sai ya ce rabbi Allahu allazi rabbani bi ni'amihi ubangijina shine Allah wanda ya rene ni ya tarbiyantar da ni da ni'imominsa mun fahimci wannan da kyau ko to kinan kalma ta tarbiyya saka ta akai cikin yarurruka amma asalin ta larabci ne idan muka dubi ta'arifin tarbiyya wajen malamai akwai ta'arifat da dama amma galibi ita tarbiyya abinda malamai suke itlaqin ta shine taghyirus suluk ana canza halin dan adam ne domin dan adam yana da wasu halaye halayen nan na dan adam galibi za ku iski rayuwar dan adam tana maili zuwa ga abin da bai da kyau sha'ir yake cewa alkhairu fin nasi masnu'un idha jubiru washarru fin nasi la yafna wa in muni'u alkhairu fin nas shi alkhairi a cikin mutane la yafna masnu'un idha jubiru suna mutane suna aikata alkhairi idan aka tilastar da su sallah abu ce mai kyau amma saboda dan adam yana da maili rayuwarsa tana da maili zuwa ga abinda bai da kyau sai kaga sai an tilastar da mutun yayi sallah sai an tilastar da mutun yayi azumi sai an tilastar da mutun an yi mishi fada yayi ma iyayen shi biyayya sai an tilastar da mata ta yi ma mijinta biyayya sai an tilastar da ɗalibi ya yi ma malaminsa biyayya sai an tilastar da ɗan adam ga aikin alkhairi amma aikin sharifa in bai bukata yanzu makaranta gashi na ana shan wahala wajen karatu sai iyaye su zuba kuɗi su yi wahala su yi wahala su yi faɗa sai sun ce ma za su koran mutum daga gida sannan ya yi karatu amma shan shisha wannan baya bukatar sai an yi umarni to ɗabi'a ta ɗan adam tana son maili zuwa ga abin da bai da kyau shi yasa da ka ga rayuwarka tana karkata zuwa ga wani abu to ka tsaya ka binciki kanka saboda ɗabi'a ta ɗan adam tana jin daɗin aikata abin da bai da kyau sannan tana jin daɗin karkata zuwa ga abin da ba zai kai ta ga alkhairi ba kallon kwallo abu ne mai kyau a wajen rayuwa amma idan mutum ya shekara dubu ɗari yana kallon ƙwallo za a bashi wani certificate ne wani amfani ya samu babu ko ba haka ba idan mutum yana kallon tv ko musamman a intanet duk ababen da mafi yawanci ne muke son karkata zuwa gare su wanga a takaice ba nagari ba ne amma ababen da an nagari karatun alkur'ani abu ne mai kyau amma sai an jajirce zuwa makaranta abu ne mai kyau sai an jajirce yin sallar farilla azumi zakka biyayya duk waɗanda abubuwa masu kyau ɗan adam bai sun karkata zuwa gare su saboda shaidan shi yasa in kun ka dibi sifofin ɗan adam a cikin alkur'ani galibi za ku iske ana kawo su sifofi ne waɗanda ba masu kyau ba bari mu ɗan taɓo waɗansu daga cikinsu inna aradna al'amana
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا kun ji ɗaya daga cikin sifofin ɗan adam innahu kana zaluman jahula ba a ce zaliman ba zalum fa'ul mai yawan zalunci ba a ce jahilan ba jahul mai yawan jahilci kun ga da zalunci ko da jahilci abu ne mai kyau ba mai kyau ba wa atakum min kulli ma sa'altumu وآتاكم من كل ما سألتم قتلتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار kun ji innal insana la zalumun kafar dan adam zalumun ne mai yawan zalunci kafar mai yawan butulci na'am wa yad'u al insan
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا wa yad'u al insan dan adam yana roko bi sharri da sharri du'aahu bil khair a matsayin wurin da ya kamata yayi addu'a ta alkhairi sai Allah ce wa kana al insanu ajula dan adam ya kasance mai yawan gaugawa ita ko ko malam bahaushe cikin hadisin shi na Hausa yace gaugawa ba ta kunu at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan hadisi na abin nan wanda Abu Ya'la ya ruwaito to ami a takaice in ka ga sifofi na dan adam a cikin alkur'ani zaka ga shina da maili ne zuwa ga sharri maili zuwa ga sharri shi yasa ake son a yi taghyir sulukil insan sha'ir ashe ya kalli ba mu sani ba ko sha'ir ya san alkur'ani ko bai san alkur'ani ba sai ce alkhairu fin nasi masnu'un idza jubiru washarru fin nasi la yafna wa in muni'u shi alkhairi mutane suna yin shi sai an tilastar da su wannan ana zancen fi ghalibin ahwa wa sharrufin nasi la yafna wa in muni'u amma sharri baya karewa ko da ana cewa mutane ku bari ko ku daina ba za su bari ba to sai malaman tarbiyya suke cewa nan taghyiru sulukil insan min halatin aswa an gane ko ila halatin sayyi'a أو من حالة سيئة إلى حالة حسنة أو من حالة حسنة إلى حالة حسنة abinda ake ce ma tarbiyya shine a canza ɗabi'a ta ɗan adam waɗansu kuma suka ce taghyiru halil murabba a canza halin abinda ake yi ma tarbiyya domin tarbiyya ba ta shafi ɗan adam bane kawai ita tarbiyya ta shafi ɗan adam kuma ta shafi abin da ba ɗan adam ba amma da yake nan a jami'o'inmu muna karatu ne yadda za a tarbiyyantar da ɗan adam kawai sai muna zancen ɗan adam amma ai ana tarbiyyantar da dabbobi yanzu kare ana ba shi ilimi a tarbiyyantar da shi ya zamanto mi ya zamanto yana gane waɗansu abubuwa akwai karen farauta akwai kare mai tsaron gida ba muna zancen halacci ko rashin halacci ba dan wani ya ji an ce karen tsaron gida ya ce to mallan ya ce karen tsaron gida halacci ne a a aje kare cikin gida mala'ikun rahama ba sa shiga sai akwai uzuri lalura gidanka cikin daji yake ko ko yana bakin gari ana yi a shigo ai ma sata baka da mai gadi kuma baka da halin daukan mai gadi wannan wani abu ne can daban amma akwai kalbul mashiya kare mai tafiya tare da dabbobi na kiyo da kuma kare mai tsaron gona ala ayyati hal ana madabba tarbiya shi yasa yanzu turawa suna yi makare tarbiyya su bashi ilimi har ya zamanto dan sanda yana iya sonsonawa ya ji akwai bom ko babu bom ko ba haka ba ya gane mai laifi da wanda bai da laifi sai aka yi ce kai turawa sun ci gaba a bazancin turawa bane kafin turawa su faɗi wannan da shekara dubu da wani abu ƙur'ani ya faɗi wannan yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه إن الله غفور رحيم غفور رحيم لا قصر بالحساب نعم على أي حال Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nan suna tambayar kami aka halatta musu game da al'amarin abin farauta sai Allah ce uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku abin da suke dadada wa ma 'allamtum min al-jawarih da abin da kuka bashi sani ko karatu na daga dabbobi masu yin farauta kamar kare kamar shaho da abin da ya kama da haka sai Allah ce mukallibina asalin at-taklib shine abin da ake daurewa kenan daga nan shi ma kare aka sanya mishi suna al-kalb saboda ana iya daure shi tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah kuna sanar da su daga cikin abin da Allah ya sanar da ku wannan ya nuna ashe Qur'ani ya faɗi cewa kare ana bashi darasi ana bashi karatu ana tarbiyyantar da shi don wani aiki shi yasa wani malami yayin littafi in ban manta ba Imamul Marzabani khasa'isul kilab ala kathirin mimman labisa thiyab ababen da kare karnuka suka bambanta da 'yan adam ga dan adam dan adam ne yafi kare amma kuma nan sai kare ya samu da sifofi da dan adam bai da su daga cikin su ya kawo amana kaga mu yanzu mai gadin ka sai a hada kai da shi a kashe ka amma kare ba a taba hada kai da shi ba a kashe mai shi daga ciki karen gidan mai kuɗi karen gidan talaka bai taba zuwa gidan mai kuɗi ya zauna ba sai dai ya je gidan mai kuɗi in ya samu dan nama ko kashi ya ci ya dawo gidan mai shi amma mu yanzu ƴaƴan da ka haifa in ba ka da komi sai su koma gidan mai kuɗi su rinka turo ma ɓaci matarka idan kana da hali za ta zauna da kai idan halin ya ƙare ta gudu kafin da mata ga abin ya za da baya za ta yi gaba to haka shi kare kuma bai yiwuwa kana tare da shi ya tayi ya barka a duniya ɗanka zai iya gudunka matarka za ta iya gudunka amma karen talaka har yanzu bai taɓa gudu ya bar shi ba ala ayyati hal dai nan na kawo mas'ala ne ta abin da ya shafi abin da ake kira a tarbiya shine a canza hali wato ba ta tsaya bane ga dan adam amma tunda muna magana ne kan dan adam shine a canza halin dan adam daga hali mafi muni zuwa ga hali mai muni mutumin da aka same shi yana da laifi goma idan aka ce lokaci guda za a yi mishi tarbiya ya bar waɗannan ababen guda goma zai yi yana da wahala amma cikin goma in yan rage kina da laifi misali bakwai bai mu ce bakwai to ana son ya daina sai ya rage cikin bakwai ya koma yana yin hudu amma ya bar uku ya yi kyau ko bai ba ya yi kyau saboda tarbiyya ake son a yi idan ka zo lokaci guda ka iske mutum cikin sabon Allah ka ce za ka tarbiyyantar da shi ya bar su gaba daya abin zai yi wahala bari in baku misali da turai da kasashen arna yanzu munan Nijar an haife ka kasar musulmi ka tashi mafi yawancin al'adodin musulunci kai ga wato musulunci matsayin al'ada yake gare ka ka iske man makka na sallah babanka na sallah gidanku ba a shangiya ba a komi sai kana ganin musulunci abu ne mai sauki to yanzu in ka tayi yanzu misali nan kusa ka tayi Cotonou ko ka je Togo ko ka je Cote d'Ivoire ivory coast ko ka je lagos to za ka ga wani abin ban mamaki sai ka iski mutane waɗansu waɗanda ba irinmu ba domin can adadin waɗanda ba musulmi ba ya fi yawa akwai musulmi to idan ka je da awa a irin wannan wurin sai kana son da shan giya da zinace-zinace da wasu ababe na tsari da muka yi nan a ce mace ba ta fita ta je wajen aiki can kuma zaka iske mata suna yin dako eh mata suna aikin gini sai ka zo ka ce to kai da'iya ne minin Niger kana son lokaci guda duka a bar waɗannan abubuwa zai yiwa to tarbiya a nan sai ka gane cewa can ba a iya canza su a lokaci ɗaya sai a duba a gani menene mafi muhimmanci da ya kamata a kira su izuwa gare shi to sai ya zamanto za a tashi ne min halatin wato abin nan hala wadda take wato as-sayyi'a al-aswa ila as-sayyi min halin aswa ila halin sayyi a tashi daga hali mafi muni an gane ko zuwa ga hali wanda yake mai muni ma'ana le pire da le mal le pire shine mafi muni shine suke kira da english worst le pire sannan kuma le mal shine abin da bai da kyau kenan anan abin da ya kamata mu fahimta lokacin da zaka zo ka yi da'awa ko lokacin da zaka zo ka yi wa'azi ko lokacin da zaka zo ka yi tarbiyya ka fahimci halin al'ummar da kake ciki ka karanci halin mutanen da kake tare da su to mun yi zancen canza hali abu wanda yake mafi muni zuwa ga abin da yake da muni kada ka zo za ka yi da awa wuraren da mutane ba su fahimci musulunci da kyau ba ka ce duka gaba ɗaya su bar munana ababen da suke yi wannan abin ba zai yiwa ba kuma khairu shahida ala zalik ɗauki tarihin musulunci tarihin tashri' al-islami madda ce ma yanzu ana karantar da ita a jami'o'i idan kuka duba musulunci da ya zo sahabban nan ai mun san sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun fi kowa ko su ne mafi alkhairin sahabbai ko mi Allah ya faɗa gare su daga cikin ayoyi kuntum khairu ummatin كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لك وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون nan ana zancen al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ka ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ku ne al'umma mafi alkhairi da aka fitar daga cikin mutane nan ko da mun ce ana nufin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda zai shiga na farko a cikin wannan wuri su ne sahabbai to idan muka duba sahabban nan sun fi kowa imani sun fi kowa daraja sun fi kowa kima amma idan muka ɗauki rayuwarsu kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa daga cikinsu suna akan mi suna akan bauta ma gumaka shi ko bauta ma gumki shirka ne kenan a makka lokacin da aka fara da'awa mutanen garin makka waɗanne mutane ne arna ne arna ne domin mai bauta ma gumki shirka yake yi mai yin shirka kuma arni ne ashe kada wani ya zabura ya rinka cewa garin suwa ne arna ne garin suwa ne arnanci an ka gada in ka ce haka nan an ka koma makka gumaka ake bauta masu ma kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam arna ne musulunci shine yake gyara koce irin al'umma mun fahimci wannan ko to idan muka duba a cikin tarbiyya zaka iske akwai abin da ake kibra at-tadarrush at-tadarrush shine bin mataki-mataki alkur'ani zan ba da misalin abu guda saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba kafin ya haramta giya sai da ya ɗauki mataki guda uku ko kuma mataki guda hudu akwai saɓani tsakankanin malamai mataki na farko malamai suke cewa an yi ishara zuwa ga cewa ba abu bane mai kyau amma ba kowa yake gano shi ba sai mai cikakken tunani ومن ثمرات النخيل
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
nan Allah yana zancen wa min samaratin nakhil daga 'ya'yan itace na annakhil dabino tattakhiduna minhu sakaran kuna riƙon sakaran abin da ke sawan maye wa rizqan hasana da arziki mai kyau malamai suke cewa tun daga nan an ɗauki hanya ta haramta giya don an ce ba a ce sakaran hasanan ba wa rizqan hasana sai an ka ce sakaran wa rizqan hasana shi rizqan an kira shi hasan amma shi sakaran ba a ce hasanan ba ne malamai suka ce tun daga nan aka fara nuna cewa ashe giya ba abu ce mai kyau ina fata ana fahimta ta wannan aya tana cikin suratul nahl a makkiya ce kina an ɗauko mataki mataki na haramta giya ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya sai suka zo sai suka yi tambaya game da abin da ya shafi giya sai kuma Allah ya sake nuna musu cewa tana da illa yas'alunaka anil khamri wal maisir يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
wa yas'alunaka ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون tatafakkarun tatafakkarun al-ramad لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة na'am yas'alunaka anil khamri wal maisir sahabbai sun zo suna tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil khamri kenan an sha'anil khamri daga al'amarin wato al khamr giya wal maisir da caca qul fihi ma ithmun kabir kace a cikin su akwai ithmun zunubi kabir mai girma ko kuma ismun kathir a wata ƙira'a wato akwai zunubi wanda yake mai yawa in an ce kabir mai girma kathir kuma mai yawa to a nan kada ka sa tsammanin waɗannan ƙira'a cikin na alƙur'ani suna da matsala babu wata matsala da an ka ce cikinsu akwai zunubi mai girma kowanne daga cikinsu suna daga cikin alkaba'ir cikinsu kuma akwai ismun kathir mai yawa wani sai ce to menene a abin nan a babu matsala idan mutum yana caca idan yana caca to ba zunubi guda ke aikatawa ba kaga cikin caca za a rasa sallah cikin caca za a samu zage-zage cikin caca za a samu rigima cikin caca za a rasa kuɗin da za a ɗaukar nauyin iyali mahi yawanci sai dai ko yafe mu masu yin kale-kale galibi sai ka iske salar da kuɗin pension duka cikin kale-kale suke tafiya nasara kahuri bature na can ya kirkiro wata caca yana ɗaukar 2 miliyar ku kuma kun yi aiki kun kare kun tsufa abin da ya saura wanda za ku taimaka ma 'ya'yanku da kuɗin biyan haya kun te kun kai masu sukan doki wai arziki za ka yi abin da ka yi shekara hamsin ba ka yi ba yanzu za ka yi arziki to kenan akwai ismun kafir haka a cikin shan giya akwai zunubi mai yawa kaga in mutum ya sha giya zai yi ƙarya zai yi zage-zage idan mutum ya sha giya ba abin da ba zai yi ba shi yasa akwai wani mashayin giya idan ya zo zai shan giya a gidan giya sai ce akwai broti akwai broti ko babu in babu broti bai shan giya saboda shi in ya sha ka'ida sai an kai shi gida ha to a nan sai Allah ce ka ce da su akwai zunubi mai girma ko akwai zunubi mai yawa a wata kira'a amma wa manafi'u linnas akwai amfani ga mutane sai Allah ce mi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubinsu ya fi girma daga amfaninsu ashe daga nan za mu gane cewa idan Allah ya ce abu haram ne ba shi ke nuna ba a samun wani amfani a ciki ba Mm-mm, wani lokaci akwai amfani amma sharrin da zai jawo wa ya fi yawa wannan da yawan mutane suna jahiltarsa shi yasa aka ciro ƙa'ida dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih wato jawo watun kuɗe ɓanna toshe ɓanna an gabatar da shi akan jawo amfani in dai abu sharrin shi yafi yawa to bari shi shine mafi alkhairi to shi yasa masu gidajen giya sai su ga ai akwai amfani ko ba haka nan bane gwamnati sai ta ga akwai empo da ake azama masu sai da giya kuma suna biya kaga nan tunaninsu ya ƙare masu gidajen karuwai suna samun amfani zaka iske kowace karuwa akwai abin da take biya gwamnati tana samun amfani suna biyan empo amma idan aka dubi sharrin da suke haifarwa a cikin al'umma to kaga shi yasa kada ku yi mamakin kada ku yi mamakin wato gwamnatocin turai suna yakar addinin musulunci da turawa kakwai mamakin wannan wasu wallahi sun san addinin musulunci gaskiya ne da yawa daga cikin 'yan bokonmu da 'yan siyasan mu waɗanda suke adawa da addini nan ba ina nufin dukkan suna adawa da addini ba wallahi sun san addinin musulunci shine gaskiya amma matsalar ɗan adam idan ka ce za ka hana shi da wurin da yake samun abinci to nan na matsala take turai an gina ta ne akan sabon Allah ɗauki ƙasar Colombia wadda tana samun makudan miliyoyi ta fuskar sai da kokain in ka ɗauki ƙasar duk da duk ka ɗauka ta turai irin su ƙasar Italiya wanda ana samun makudan miliyoyi ko biliyoyi ta fuskar sai da ƙwaya suna samun makudan biliyoyi ta fuskar gidajen karuwai suna samun makudan biliyoyi ta fuskar fina-finan batsa da suke tallatawa a duniya suna samun makudan biliyoyi ta fuskar hanyoyin shashanci sai ka zo rana guda kace za ka kawo addinin da zai ce karuwanci bai dace ba ka kawo addinin da zai ce fina-finai film-film na batsa blue film ba su dace ba ka zo ka ce a'a musulunci ya ce gidajen giya ba su dace ba to da an kai ma economist na kasashensu sai su duba su gani a yau yan an kaliki gidajen giya da a cikin italy for example ko france ko america wata guda to kudin da suke kawowa na empo a ina za a samu su in an ka liƙe gidajen karuwai na ƙasar amerika yanzu kudin da suke zuba ma gwamnati a ina za a samu su to shi yasa kada kai mamakin mutum na musulmi bari mutum turawa su ganin suka yi yau in an ce za a yi aiki da addinin musulunci turai rugujewa ka kai paske abinda gwamnatocinsu suke samun kuɗi da shi tare wannan da ɗauki ƙasar italiya akwai prime minister su da ake kila salvia velasconi shi daga cikin manya-manyan 'yan mafiya na duniya waɗanda suke da gidajen karuwa da gidajen fina-finan batsa ɗauki donald trump shugaban ƙasar america wanda ya sauka babban abin da ke ba shi kuɗi hotel-hotel ne da gidajen karuwa da na giya kawai sai ka zo da gidajen ta ka ce don haram na a liƙe ya koma talaka saboda shaitan Allah ya halice mu don ya jarrabe mu shi ko da za mu yi imani da Allah mu tsaya akan tsari na gaskiya da Allah subhanahu wata'ala hanyoyin da ya azamu na halat sun ishe mu saboda idan aka bar karuwanci za a yi mi za a yi aure idan aka yi aure za a yi mi za a kiyaye fami sai Allah ya sabuka muna da albarka idan aka daina sai da giya sai a yi mi sai a kawo abinci na gari mutane su ci sai Allah ya sa albarka amma ana ganin cewa in an bi Allah fa in an bi Allah an ka ce za a bi Allah sai a ce kai bai yiwa yanzu mutum ya zauna ya ce kawai zai shan giya a liƙi gidajen giya a liƙi gidajen karuwai ai kaza ai kaza ai kaza wannan ba zai yiwa ba dan ƙasa ba za ta iya ci gaba ba kaji shi wai a fahimta ta in dai za a bi Allah ƙasa ba ta ci gaba malam mu dauki aya guda walau anna ahlul qura amanu wattaqu
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن والارض من السماء والأرض
ولكن كذبوا ولكن
فأخذناهم كذبوا بآياتنا نعم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون a gurguje yan uwa musulmi Allah ce walau anna ahlal qura da dai mutanen alƙarya amanu sun yi imani da Allah rukunnan na imani da ake bukata kuma sun yi imani cikakke wattaqau suka ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkoki ba albarka guda ba albarkokin sammai da ƙasai ashe da za mu bi Allah da ba mu ba wahala ma'ana duk bila'in da duniya take ciki a yanzu sanadiyar shi sabon Allah ne kuma ba a yadda da wanka ba shi ko Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai saya mafita to babu son ta Allah wadda muka so solution ta da saru su ko turawan su kansu duniyar ta rikice musu kai wanda kake son ya kama solution shi kan cikin tashi hankali yake nan na rikici yake almuhimmu yan uwa musulmi a nan turawa da suke kyama addinin musulunci ku bar ganin laifinsu ta fuskar wato kuna mamakin abin abin nan nasu a'a yadda an ka gina gwamnatocinsu ne da kasashensu wannan dole abu ne yana bukatar lokaci kafin su yadda da addinin musulunci ko mu nan yanzu mutane da yawa in dai addinin musulunci zai taɓa duke su wallahi ba su yarda ba mai yarda dukkan ji mutum na cewa a ji tsoron Allah to ba kai inda ka nema abinci ba da an zo inda ka nema abinci suka ji ya ce kai waɗanga malamai sun ce ad-darura tubihul mahdurat sai sa kai ba mai tsayawa in kana son ka gane mutum gaskiya shi kai cikin aikin Allah to ka binciki abu uku na farko ka binciki gidanai SK yana yin tsaye gidan shi abi Allah na biyu ka binciki wurin da yake cin abinci na uku ka tambayi waɗanda ke tare da shi duk ga mutum bai son na kusa da shi da alkhairi sai na nesa ba mutumin kirki ba ne ala'ayyati hal na Allah ya nuna wato amfanin da ake samu ba wani amfani ba ne sharrin da suke haifarwa ya fi yawa kuma zunubinsu ya fi yawa don nan malamai sun ka ciro wannan ka'ida ta dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ba wai ra'ayin malamai bane wanda ke cewa malamai kawai sun kirkiro abubuwa ne sun kada su a cikin wato addini to wannan shine mataki na biyu a wajen waɗansu malamai na haramta giya a waɗansu waɗansu malamai shine mataki na farko mataki na uku na haramta giya sai aka zo aka haramta giya a lo domin da an ce abu sharrin shi yafi alkhairin shi yawa ai mai hankali baya aikata shi to a gurguje kuma sai Allah subhanahu wataala ci gaba da nuna musu haramcinta amma sai an ka haramta ta amma ba a kowane lokaci ba sai an ka haramta ta akan lokutan da za a yi sallah a cikin suratul nisa allati ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مريضا أو
antum marda aw وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna Allaha kana afuwan ghafura إن الله كان عفوا غفورا ka kuma ka shiga cikin suratul maida Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku dan da kuka yi imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke fada wannan yana nuna cewa wato al-aqlu shartun min shurutit taklif domin shi hankali da shi ne ake ɗora maka hukunci idan mutum ya sha giya to yana da hali guda biyu ko ya zamanto yana hankalin shi bai gushe ba to nan malamai suke cewa hukunci zai iya kama shi na shari'a wanda kuma ya sha giya har ya kai abin da ake kira as-sakranu tafih wanda bai san abin da ke yi ba hukuncin shari'a bai haushi ba to yanzu Allah ya nuna musu cewa zunubinta yafi amfaninta yawa yanzu kuma an ce to an haramta ta lokutan mi lokutan da za a yin sallah shi yasa sai su shata da daddare bayan sallar isha sun san ko da asuba ga yi ta sake su ina fata an fahimci ni idan an yi sallar asuba wanda yake son ya sha zai iya sha ya san kafin azhar ta sake shi ana nan ana nan ana nan ana tafiya sai Allah subhanahu wata'ala ya haramta giya gaba daya yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani innamal khamru ku sani cewa al khamru giya nan summi al khamru khamran li'annahu yukhamiru al aql an sanya mai giya suna giya domin tukhamiru al aql ay tasturuhu wa tamna'uhu an al amal shi yasa anan sai an kokarin yakar yan al aqlaniyun da yan al-zahiriyah al'aqlaniyun su ne mutane da suke aiki da hankalinsu don yakar nassi yanzu turawa suna nan suna taimakon irin waɗannan mazahib da alhadathiyun waɗanda suke son a kautar da nassi daga ma'anarsa ta haƙiƙa saboda a abkar da bala'i a cikin al'ummar musulmi wanda har da du'at yanzu ana ɗaukar waɗansu waɗansu kuma suna amma abin aiki ba su ma sani ba sai su ce maka to ai yanzu giya to yanzu akwai wata giya da ake kira wuski sai ce to kawo mini aya inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal wiski haram sai in bar shi wiski wani zai ce maka a ka kama inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mai kwazariya haram wata giya ce ake cewa mai kwazariya babu ko ba haka nan bane to amma idan ka fahimci mi nafsi yake son ya ce shine alhamru li'annahu yukhamiru al-aql duk abinda yake hana hankali yayi aiki sawa'an giya ce sawa'an kokayin ce duk abin da in an sha zai hana hankali ya yi aiki to wannan sai a yi kiyasin wannan da shi shi yasa kada ka yi amfani da waɗansu du'at masu cika baki da sun san addini zai ce maka to ai hamra an kace hamra kawai ita ce wadda an kai can da nabiz da tamr ko da wani abu amma giya wadda ta Amerika da ta France ai ba ta shiga ciki nan afirka ai muna da giya wadda ake yi nan wadda ake yi da haci wadda ake cima burkutu in katta yi nan burkina akwai capalo to shi kenan sai musu ya ce sai an saka kamai ayayin da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innama capalo haram ko hadisi ayyu aqli yaqbal hada to innamal khamr Allah ce ku sani giya wal maisir da caca an sanya ma caca giya al maisir daga al yusr ne saboda akwai sauƙin samun kuɗi mutum guda sai a ce ya ci miliyon talatin wani lokaci ƙariya ne ake yi babu wanda ya ci miliyon talatin mutum ne za a kira a yi mai rawani a cewa da na ya ci miliyon kaza a ɗauka gobe in za a yin bugu na biyu kawai sai ku zo ku zuba kuɗi ashe shi mutumin kira ne na za a yi gehawa shi ɗan 200 mil ko 300 mil a ce to ta yi babu wanda ya ci ko dala wani lokaci kuma akwai wanda ya ci kuɗin amma idan an ka auna ku idan kuka zuba samfuran samfuran 200-200-300 za su samu abin da ya kai d miliyar amma sai a zo sai a ba mutum guda d miliyon kaga an kashe fami dubu an raya fami guda an kashe fami dubu goma an raya mutum uku yanzu wannan shine almaisir kuma in ana caca illolin da take kawo cikin al'umma sai ta sa mutane kowa bai son aiki tunda mutum ya san ga inda zai taya shi buga shi samu kuɗi to shi yasa Allah ya haramta ta domin a zahiri ana ganin akwai sauki amma kuma babu kyau kuma nan caca kowace irin caca ake nufi dukkan hanya wadda ake samun kuɗi ta hanyar coge da kwange kan wani yanzu ya ce a'a to ya akwai wani abu da ake ce ma zunguru mi suke ce mata wannan wadda ake jan nan me sunanta wadda ake sawa kuɗi a buga ha? jackpot wani ya ce to shi bai taba gani ba cikin hadisi inda an ka ce jackpot haramta ya kawo maka hujja ko ya ce maka a'a akwai wata cata da ake ce ma fari wadda ake buga wannan akwai kuma wadda ake sama dan bul wadda ake bul a cewa ne ya ci akwai kuma wadda ake juyawa a buga a sa nimero wadda ake ce ma kelembere har da take ake yi mata kelembere cacan makka makaho ya ce mai ido na kallo saboda nimero ake dauka in makaho ya dauki yan ka dauki dis an ka buga yan ta hito kaga kai mai ido irin banza gare ka akwai walawala akwai wane ne akwai wane ne to almuhimmu dai anan ina son in ja hankalinku yan uwa shine fahimtar nassi fa sai an karanta ka'idodin fahimtar nassi ilmi na ilmu shari'a usulul fiqh da kuma ilmi na usulul tafsir da ilmi na usulul hadith wallahi wanda bai karance su ba akwai wayo ya fahimci nassi sai dai ya je ya afka ya hiddo wata ma'ana wadda duniya ba a sama da inda ya zo da ita ba shi yasa kuke ganin waɗansu da ba su karanta irin waɗannan manahijin ba sai su zo su kawo fatawa yau da gobe yau da gobe sai su ɓace gaba ɗaya an fara da'awa bisa ga tsari mai kyau amma ƙarshe an ɓata don haka cewa innamal khamru ba a kawo sunayen giyar da a turai ba a'a duk abin da zai taɓa hankali tun daga lokacin da wannan aya ta sauka ila yawmil qiyamati an hankalta ma illar shi min babil qiyas walmaisir da caca duk abin da a caca sawa'an wadda ake yi can wancan lokaci da wadda ake yi a yanzu duk ɗai wal ansab da gumaka wal azlam da kibau na caca waɗanda ake halbawa akwai nau'uka gare su sai Allah ce rijisun min amali shaitan rijisun nan kazamta ne malamai suke cewa ana nufin kazamta ce wato ma'anawiyya domin dan mutum ya taba gunki ba a cewa arwallar shi ta warware inda gunkin ba da najisa aka yi shi ba wajen giya ne aka yi sabani amma jamhur malamai sun tafi cewa ita giya karan kanta ba najasa bace nan najasa ce ma'anawiyya duk da yake wadansu daga cikin malamai sun ce a ce a'a najasa ce hissiya ina fata an fahimce ni wasu sun ta cewa giya haram abin nan idan mutum ya taba ta amma idan aka dibi abinda aka yi giya da shi ba ba ba, ba najasa bace na fata an fahimci ni amma idan aka shata lokacin nan take dauke da mi da najasa domin abinda aka yi giya da shi shine da bino misali ko ko abinda aka yi giya da shi shine hatsi hatsi ai ba najasa bane in burkutuna ko inda dabino aka yi ta ai dabino ba najasa bane amma shanta lokacin nan ne take zama tuwa najasa ma'anawiyya amma waɗansu malamai sun tafi cewa najasa ce hissiya wa ma'anawiyya a wajen alhamr ita giya don ya ce su 'yan aljanna wa saqahum rabbuhum sharaban tahura haka wasu malamai suka tafi sabani ne na malamai ne na kawo maka ka zabi duk wanda kake so wal ansab wal azlam sai Allah ci rijisun min amali shaytan suna daga cikin aikin shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance shi ishtanibuhu kai mai jin larabci an ce al khamru kuma an ce al maisiru an ce al ansab kuma an ce al azlam ya kamata a ce fashtanibuha domin li ghairi aqil sai an ka ce fashtani buhu to wanne daga cikinsu sai an ka ce baka fahimci larabci ba ne nan fashtani buhu almazkur min alfaf abinda an ka ambata na alhamru wal maisru bi itibari almazkur ku nisance shi la'allakum tuflihun in kuna son ku ci nasara anan yanzu yan alaqlaniyun sai su zo su ce maka to ai giya ba haramun bace ya an ka ce mi adalli sai ce Allah ce fashtani buhu cewa an ka anisance shi Allah bai ce la tashrabuhu ba kan ku sha don haka giya ba haramun bace akwai waɗanda suke tabbatar da wannan yanzu a cikin du'at ma dan akwai wani daga ciki ban sani ba ko ya haukace ne ko ko menene Allahu alam gidan TV yaje yana kare cewa giya ba haramun bace yace fashtani buhu Allah ce ko ko tana yiwa ko kudin tura kudin turawa suke yi ko menene Allahu alam almuhimmu dai anan in yace fashtani buhu ba ana nufin anisanci giya ba ba wai ana nufin ka asha ba giya ba haramun bace sai mu ce to bauta ma gumaka haramun ne ko ba haramun bane in yace haramun ne sai mu ce to Allah ce fashtanibur rijsa min al-awthan Allah cewa ani sance su amma Allah bai ce ka abauta musu ba kenan haka yake nufi kaga dole yami dole ya ja da baya sai Allah ce inna ma yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir shaytan yana son ya abka adawa tsakankaninku da kyamar juna fil khamri a cikin al'amarin giya والميسر da caca wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala ya hana ku ya kange ku daga ambaton Allah da sallah fa hal antum muntahun shin ku za ku hanu ku bari nan as-su'al bi ma'ana al-amr bi ma'ana intahu ku dina anan saboda lokacin mu yana tafiya lokaci yana ku- abin ga hararen mu eh malamai suke cewa akwai wata ƙadiyya wadda da yawa daga cikin mutane suna ɗaure mata gindi shi ne abin da ya shafi zancen kallon ƙwallo wasu ce a'a eh, ita ƙwallo muharramun ne li zati shi buga ƙwallo ma haramun ne da musulunci bai zo da shi ba ba ta daga cikin wasa da musulunci ya zo da ita wani ya ce to kallon ƙwallo muharramun ne amma li aridin abinda in wani abu ya gito mishi in dai ana kallon tele in lokaci yayi a kashe aje ayi sallah an yi kiran sallah to wannan la ba asabihi to wanda ya ce haramun ne mutlakan shi mun huta amma wanda ya ce mu- haramun ne ma li'aridin ko ba haka ba to yanzu yana yiwuwa ana kallon kwallo ko a tv ko a gidan kwallo a a tsaida in lokacin sallah yayi a je a yi sallah a dawo yana yiwuwa ba zai yiwuwa ba to sai abinda illar da Allah ya faɗi cikin giya da wadda Allah ya faɗi cikin caca akwai ta cikin wannan kallon ƙwallon inda ma yuridu shaitanu an yuƙe a baina kumula adawata wal baghdha a cikin kallon ƙwallo shaitan yana sawa adawa da gaba tsakankanin mutane ga musulmi ɗan musulmi ga ɗiyan musulmi zaune amma wanga ɗan real madrid na wanga ɗan barcelona na in ta in ta rikice ana iya a zagi juna a ƙwaci juna a yi ma juna ƙirin ƙarya a buga a waɗansu wurare ma har da adda ake ake kallon balo in ka yi wasa sai a sare ka yanzu har ta kai har tsafi ake yi a je a yanka wani abin yanka saboda ke- kiftin wane ta ci ɗiyan musulmi sun koma suna da musulmai ma kai wasu wurare har da limamman juma'a tare da su ake kallon balo kallon kwallo limamin juma'a shi ga hudu ba hawa usikum wa nafsi bi taqwallah kuma shi ga zuwa tare da shi ake kallo an san ekifkin malla eh turawa sun same mu akwai waɗanda malamai ne amma su game da kwallo ba su da wasa wani wuri ma sun malaman suna bugawa to amma wajen ma supporter zaka iske akwai waɗanda cikin malamai na supporter na na kwallo ala ayyati hal a gurguje illar da Allah ya faɗi cikin giya da kuma caca in mun ka ɗauko ta yau akan ƙwallo akwai ta wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah ya hana muku ambaton Allah ta hanyar sa kuma ya hana muku mi ya hana muku sallah na'am duk waɗanda ƙwallo tana hana su don haka duk mallamin da zai halatta maka akan waɗanda ma sun ka ce li tsari'in kai da kanka ka san waɗanda abubuwa ba shi wa a ce ana kallon ƙwallo kuma ba a yi su ba bayyuwa kan ma mu ɓata maka mu lokaci ga ɗiyan musulmai ƙwallo ta fitine su sun canza ma sunayensu yanzu ɗan musulmi wanda an ka sa ma suna wato eh, ibrahim sai ka iske an canza suna in ka zo neman ibrahim cikin fada baka samun shi in ma ga hanya ka gane shi kace ibrahim ibrahim bai karbawa amma da ka ce messi sai ya ce maka waya yanzu duk ɗan musulmi masu kallon kwallo sun canza sunayensu ala ayyati hal akwai hatsari mutum yana ƙaunar kafiri dan ƴan kwallo mafi yawancin su ba su yi imani ba kuma suna zagin addinin musulunci suna zagin alqur'ani suna zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hatsari a ce kana son wanda bai kamna addininka bai kamna ubangijinka bai kamna annabinka bai girmama su akwai hatsari da ranar tashin alkiyama ya Allah tara ka da waɗannan mutane kayi asara mun fahimci wannan da kyau ko to ƴan uwa kawai ta'arifin tarbiyya ne muke yi lokaci an ce mini hayya matso domin muna zancen ita tarbiyya ana iya tashi daga hali mafi muni a zo zuwa ga hali mai muni kaga lokacin nan sahabbai a farko an nuna musu giya abu ce wanda bai da kyau a cikin suratul nahl haka aka zo cikin suratu wato abin nan bakara aka nuna abu ne wanda bai da kyau yana tare da alkhairi amma kuma sharrin sa yafi yawa abu na uku sai aka zo aka haramta ta a lokacin da za a yi sallah abu na hudu sai an ka haramta ta mutlaqan anan abin da nake son in ce ashe cikin tarbiyya ana iya tashi daga hali mafi muni a zo zuwa ga hali mai muni sannan daga nan sai a zo daga hali mai muni zuwa ga hali mai kyau mutumin da aka raba shi misali yana- mutum ne wanda yake yana yin wata sallah baya yin wata sallah ai wannan hali ne mai muni ko to amma idan yazo yana yin khamsu salawat a cikin lokaci ya taso daga hali mai muni zuwa ga mi zuwa ga hali wanda yake mai kyau to mutumin da yake zuwa da ababe farillai waɗanda Allah ya wajabta mishi sai aka kwadaitar da shi ya ƙara da nafila kaga ya taso daga hali mai kyau zuwa ga hali mi- mafi kyau shi yasa tarbiyya mataki mataki ce kuma abin da yasa ni kawo wannan ta'rifi kun ga yadda musulunci ya bi wajen tarbiyyantar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda mutane suka saba da shi ba za a iya hana su shi ba wato bambancin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zamanin mu su can zamu ce ba a haramta musu shi ba sai da an ka dauki mataki mataki mataki mu kuma zamu ce a'a ba za mu iya shiryar da mutane ba tunda daga ran da Allah ya haramta giya ta haramta ba za mu ikirarin mutun cewa ba misali giya halacce don saboda ya yarda da cewa yana tare da mu musulunci mai yana da sauki amma za mu yi ƙoƙarin ya rage shan giya in yana shan mai yawa har ya kai inda zai barin shan giya shine bambancin su can bata zama haramun ba sai da aya ta sabka to mu ma a wannan lokacin in muka zo muka iske mutanen da basu fahimci addini ba to idan muna son mu yi musu tarbiyya za mu ɗauka kaɗan kaɗan ne to wannan kuma cikin kowane al'amari in ana son a ci nasara haka za a yi yanzu nan muna da yara akwai wanda zai iya harrace alkur'ani rana guda akwai wanda zai iya harrace alkur'ani rana guda babu shi ya aka yi harrace qur'ani sai a dan mai rubu'i rubu'i ko sumuni sumuni ko aya biyar biyar to haka ne ma ita ma tarbiyya bai yiwa ka zo ka iske mutane ka ce zaka iya shirye da su rana guda babu shi sahabban nan da kuke gani kafin su zamanto al'umma babba ka je ka ga yadda suka rayu a makka yadda aka sha wahala kan tauhidi yadda aka zo madina aka haɗu da munafikai yadda ake samun matsaloli a cikin al'umman musulmai a wancan lokaci kada ka taɓa sawa tsammanin sahabban nan kamar mala'iku sun karayi ba su sabon Allah a'a manzo ne ke tare da su wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yau da gobe yuzakkihim yana tsarkake su a samu wani yayi abin da bai dace ba ayi kaza a zo da fatawa ayi kaza haka ne Allah subhanahu wataala bi su har ya samu ya mai da su mafi alkhairin al'umma shi yasa fahimtar tarbiyya kawai ka zo ka ce kai ka fado rana guda duk kamar da Niger kamar mala'iku wallahi zaka sha wahala tension ma za ta kashe ka don saboda al'umma tana buƙatar a bita a hankali ta fuskar tarbiyyar tasowa har a samu akai ga abin da ake so akwai bambanci tsakanin abin da a daidai da abin da ake nan ga aikatawa babu wanda zai cewa shan giya daidai ne babu wanda zai cewa zina daidai ce babu wanda zai cewa amma waɗannan ababen kawai ka zo rana guda ka canza su faɗa min annabin da ya zo ya da a rana guda canza mutane kamin shi don Allah ‘yan uwa musulmi mu fahimci ɗabi'a ta rayuwa mu fahimci ɗabi'a ta rayuwa ba wai kafi kowa kishin addini ba ba fi- kafi kowa ilimi bane ba kafi kowa son addini bane a'a ɗabi'a ce ta ɗan adam sai an bi a hankali shi yasa ta'arifin tarbiyya ɗaya mun ka ɗauka ba mu ma shiga cikin nau'uka na tarbiyya ba a cikin wannan karatu kuma gashi lokaci ya matso don haka nan da ya kamata in dakanta eh, sai wani lokacin Allah subhanahu wataala ya kaddari akwai eh, abin nan dama sake saduwa da ku insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh